أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي da haka assalamu alaikum wa rahmatullah barkan mu da sada a wannan safiya ta laraba wadda ta dace da biyar da watan sa'adan a wannan shekara ta dubu a ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ita ce safiya ta ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da uku miladiyya don su gaba da karatun littafin nuna wato matsalin waraka ce a cikin littafi wanda kuma wannan shi ne darasi na tara kenan ko darasi na tara kenan darasin da muke fikirar nan wanda muka fara da mu kai karshe ba saboda uzuri da muke da shi na rashin lafiya ina jin muna cikin babul amul khasis kuma ne cikin daidai ka gaba muka tsaye a cikin babu wato anan ne muka tsaya ko الشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط جميل جدا شكرا كامل
بسم الله الرحمن الرحيم والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط والمقيد بالصفة يكمل عليه مطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيكمل المطلق على المقيد ممتاز ويجوز ولكن الصابون قلت والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط wato ya halatta shi sharaɗi a cikin jumla ya zanto shi ne ya zo ƙarshe al-masrut din a farko wa yajibu an yataqaddama al-masrut kuma ya halatta a fara kawo sharaɗi din kuma a kawo al-masrut ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakunna hunna walad lafazin in lam yakunna hunna walad wannan sharaɗi ne المشروط ان شنو النصف ولكم نصف ما ترك ازواجكم wato kuna da rabin abin da matayenku suka mutu suka bari na dukiya idan matarka ta mutu da ka'ida a dukiyarka tana da rabi to amma wannan rabi din an sa mata sharfi in lam yakunna hunna walad in lam yakunna hunna walad idan ba su da idan mace ba ta da ma'ana dan nan daga gare ka ne ko daga waninka kuma ɗan nan mace ce ko namiji domin lafazin walat ya shafi namiji ya shafi mace idan mace ta mutu kuma ba ta da ɗa kai mijinta kana da rabin dukiya to ka ga anan gurin wato ta'akhkhara shartu anil masruf domin ba sai a ce in lam yakun zaw in lam yakun zawjati kunna waladun falakum nisfu ma tarakna ma'ana in ba su da tato kuna da rabi to amma sai aka fara gabatar da mai almasrut sannan aka kawo sardin abe a karshe ke shi ne ma'anar wajibu an yi ta'akkara an almasrut wajibu an yi taqaddama an almasrut an an fahimta ku daga cikin misalansa ubangiji subhanahu wataala cewa menene wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahunna wato mataye waɗanda kuka sake su in sun kasance suna da ciki to wajibi ne ku ciyar da su har su haihu idan mutum ya rabu da mace a yau kuma ya kasance tana da ciki kamar na wata ɗaya ka ga yanzu ila tana da watanni kafin ta haihu da ba kila ba ne tabbas tana da watanni a nan gaba kafin ta haihu ni da wata biyar za ta kara in ta haihu a akalla muddatul hamdi kamar mu ce wata shida yanzu wata biyar za ta yi in kuma za cikin wata bakwai ne ta nan gaba wata shida ne a gaban ta in cikin wata tara ne ta nan gaba wata takwas ne to a wannan tsawon lokacin da za ta yi tana dauke da cikin wajibi ne miji ya ci gaba da ciyar da ita shine wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun idan sun kasance ma abota juna biyu to ku ciyar da su har zuwa lokacin da za su sauke abin da ke cikin idan ka haihu to shikenan wajen su ciyarwa ya ya kai in dai ta wannan nafsin ne sai dai kuma a nemi wani nafsin daban wanda shi kuma zai dora mutum wata mas'uliya din daban ina fata an fahimta to a shahid a cikin ayar ubangiji ta'ala sai ya fara gabatar da sharadi kafin al-masruf domin faɗin sa wa in kunna ulati hamlin ka ga ne sharadi ne ma huwa al-masruf fa anfiqu alayhinna ka ji kishiyar wancan kenan can gurin kuma an fara gabatar da al-masruf sannan sharadi dan an fara gabatar da al-shard sannan al-masruf شنو الأمر يجوز أن يتأخر عن المسروق ويجوز أن يتقدم عن المسروق فيك والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد والمقيد بالصفة وتدك النفس ko hukunci da aka kayyade shi da wata sifa an gane ko yuhmalu alaihi al-mutlaq to za a dauke shi da hukuncin inda aka yi talakin sa ba kayyade shi da sifa ba hukunci ne yazo iri biyu a nan sai aka ambace shi ba tare da sifa ba a can kuma sai aka ambace shi da sifa kaga inda aka ambace shi da sifa baka da matsala ka tabbatar cewa lallai ne sai da wannan sifar sannan ka cika abin da shari'a ta dora maka amma inda aka ambaci wannan hukuncin ba sifa ba ya za ka yi da shi za ka iya aiki da shi ba tare da sifa ba ko za ka ɗauko shi ka kawo shi wurin da yake da sifa shi ne ce karraka baki kamar baiwa kunyi da bil imani an tsaye da shi da imani fi da abul mawadi a wani sashi na wurare na alqur'ani wa utlaqat fi ba'd al-mawadi a wani sashi kuma an yi wa talakinta ba tare da kayyade ta da imani ba misali idan mutum ya kisan kai bisa kuskure ubangiji ce wa man qatala mu'mina fata an ta tahriru raqabatin mu'mina hadhihi raqaba wusifat bil iman aidin da aka yi wa wannan raqaba din shine ne sifa sifar imani tahriru raqabatin mu'mina a cikin da idan mutum zai yantar da bawa lokacin da yayi kisa na kure lalle ne bawa ne ya zama mummuni da zai yantar da baya da yahude ko ba nasare ko ba majuse ko na kowane irin mai addini yayi ba yi ba to kaga nan mun ja al-hukmu muqayyadan bi sifa al-hukmu huwa al-kaffara ja'at al-kaffara muqayyada bimada bi sifa to a wani wurin kuma sai aka kawo ta ba tare da kaidi ba an gane ko kamar wurin jihari والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبات من قبل أن يتمسى أنا سأتى أن بك رقبة دون أن توصف بكونها مؤمنة بعثة تدرك يا مؤمن أول فأنا بيه كنت أنا بن كفارة كفارة كمتنزي كفارة كمتنزي هذه أتمنى تكون سورة النساء بيه كنت كفارة كفارة كمتنزي sassaka to su abin da yake so ya ce a nan gurin tun da dai hukuncin da ɗaya ne can kafara ce nan kafara ce can an ambaci mumina an ambaci baiwa an ce an yi kaidinta da mumina nan kuma an yi itsalakinta idan ka bi zahirin wannan abin da zai za ka yi shine fata har zuwa kama sun mun kabla an yi kama sai mutum in tadda baiwa ka bi ko ta yi ko mummunan bawa ko kafiri ko bai hudu ko ba nasara ko ma wane ne mutum zai yantar da shi ta amma sun ce والمقيد بالصفة دكا حكمتين da aka kayyade shi da wata sifa yuhmalu alaihi al-mutlaq to in an ambaci irin wannan hukuncin a wani wuri inda ba wannan sifar sai a dauko shi a kai shi inda wannan sifar take yani al-mutlaq la budda an an yuhmal ala al-muqayyad kamar misalin ne kar raqabati qayyidat bil iman fi ba'd al-mawadi wa utlaqat fi ba'd al-mawadi fa yuhmal al-mutlaq المقيد yani inda aka ambaci mummuna inda aka ambaci rawa ba sai mummuna ba sai ka ɗauko ta sai ka haɗa ta da hukunci inda aka ambaci da aka ce ne mummuna sai ya zanto fata hariru raqabatin ita ma labudda an takuna mu'mina limaza li'annaha waradat bi kauniha mu'mina fi ba'd al-mawadi idan labudda min haml al-mutlaq ala al-muqayyad kina bin sukin da haml al-mutlaq ala al-muqayyad kana mas'ala ce da take mai fadi amma shi ma ya dinkule ta nan gurin domin haml al-mutlaq al-muqayyad yana da wajen kisa guda hudu domin malamai sukan kalli hukunci da sababi hukunci da sababin hukunci hukunci a nan kafara sababin hukunci a can wurin kisa a nan fa jihari kaga ko da hukunci ɗin ne amma sababi ya sha bambam to ka'ida idan hukunci da sababi ya zama ɗaya hukuncin ɗaya ne sababi ɗaya ne wannan an yadda za a yi hanyar mutlaka al-muqayyad amma idan hukunci daban sababi daya ko kuma sababi daya hukunci daban ko hukunci daban sababi daban dukkan su waɗannan mawaƙin da istilaf ne zai ulama wato ba a yi ijma'i a kai ba waɗansu suna da ta cewa a kai wani na ganin kaza wani yana ganin kaza wani na ganin kaza ina fata an fahimta to kaga ba za a laisa ala itlaqi magana da ya faɗa nan gurin sai dai in mun ji mazhabin sa na shafi'iyya ko kuma mazhabin da ke cikin usulul fiqh cewa yana daga cikin wanda suka tafi akan hulul mutlaq al muqayyid ma da mun hukumu wahida ba ruwan su ko ko da sababi ya ta bambai inda hukunci ɗaya ne hunaka kaffara wa huna kaffara fala budda min hamdul mutlaqi al muqayyid ina fata an fahimta to to kaga anan gurin yaya za a yi kenan idan an samu idan an samu wani makamancin wannan ga za a yi kenan kamar misali ubangiji subhanahu wa ta'ala su dangane da kafara su rantsuwa idan mutum ya rantsuwa kuma zai kafara fa kafara ta hu ita mu asar ki masakina min awsat ma tutumuna ahlukum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba kaga nan ba sai tahriru raqaba za ta yantar da baiwa to anan baiwar mummuna ko daga mummuna ba dole sai mummuna a daidan ba an basu lafazin mummuna ba to za ka ɗauke shi ne ta ta da zai kama tun mummuna kamar na sanar sosai bakara kan kafara ce nan ma kafara in mun maza abin sabin da zamu yi kenan ina fata an fahimta amma sababin kuma daban ne kan as-sababu huwa al-qatl wa huna as-sabab al-halif wato rantsuwa da mutum ya warware da mutum ya warware rantsuwa sai rantsuwa shi ne sababi ma'ana da ilalin su suna da yawa cikin alkur'ani mai girma amma ta tasirin zance da warware su sun lafi la yana da tsawo gaskiya amma dai yanzu anan mun samu ne abin da su kira alfikra amma abin da su kira hannun mutlaq al muqayyad bari mu kare yin misali na hannun mutlaq al muqayyad a cikin aya ta ayatul wudu a cikin abin nan suratul nisa suratul maida ce ayar da ta ambaci hukunce-hukunce guda uku da alwudu da algosun da kuma at-tayammum za mu iya ganin wani abu wanda ya kama da haka Allah ya yi hallabina aminu idza kuntum ila salati fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn in kuntum junuban fatahharu in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-gha'it aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum minhu ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون ubangiji ta'ala ce fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq anan abin da ya shafi al-aidi sai aka ce ila al-marafiq sai aka yi kodin da ne a wanke har zuwa zuwa hannu ko sai ka kashe wayar mana ka huta inda kashe ta za ta bugowa in dai kawai yin ta za ka yi za su ta bugowa kaga nan sai aka tsaye da hannu zuwa ga ne al-mirfaq a nan gurin al-aid gasr al-aid ja'a ne muqayyadan laysa mutlaqan domin da an ce fadlu wujuhakum wa aydiyakum to da duka hannu sai daga nan an fahimta ko to sai kuma aka zo wajen abin da ya shafi wato taimama وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. تعالى أم بشي شافر همي جواب وأيديكم. الأيدي أن يزن مطلق. عشان وزن وانت ويزن مقيد. شنو ماذا حمد مطلق قبل مقيد؟ sai mu ce tun da can an ce ilal murafiki nan an yi shiru nan ma ya kamata shafar hannu su zanto ne ilal murafiki to kaga anan gurin ba za a dauke su ba saboda ne domin hukuncin su kafin ma mu je hadisin saboda a kan gurin hukunci da ke kan shine al-ghaslu hukuncin da ke nan shine ne al-masu kaga ikhtilafin hukunci domin kan wajen alwalawanci ne nan gurin kuma ne كفى نظام ذلك حمد المطلق على المقيد تبدا اختلف الحكم ina fata an fahimta to saboda haka ma'ana dai kun dai fahimci da ake kira hamul mutlaq al-muqayyad hukunci iri daya sai a ambace shi a wani wuri mutlaq a wani wuri kuma a ambace shi zama muqayyad to ana yin hamul mutlaq al-muqayyad a bisa ga nan yadda muka karanta idan ya kasance wato a hukunci ɗaya ne ba ruwan mutu sauri in dai hukunci ɗaya ne duka da dai da ya faɗa a nan wurin shi ne ke sauyin wani mutlaq alal muqayyad to kafin mu yi nisa mu faɗi wancan wato kar ku manta da asalin zancen da muke kai asalin zancen da muke kai shine al'am wal khas aka ambata al'am shine dukkan abin da yake ma an mace aini fasa'ida bila hasr abinda duk hukuncin da ya shafi kowa da kowa kenan to da aka yi maganin al'am ya aka ambaci kuma shi ke tafi ne alkhas wato shi alkhas abu ne da yake zuwa don rage ne fadin am don rage fadin am to wannan shi ne alkhas kenan to shi a takfis shi ne da muke magana a kan ta tarkumanta التخصيص فيه ما له نظر كوكما بماذا يكون التخصيص وكتي يكون نظر كودي التخصيص إما الخاص إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا تو wannan a taksis la ma yakunu muttasilan wato ya kasance a cikin nassi ne nassin ga shi am ne sai aka samu wani abu da ya kadan da ne sai ya tsaye masa abin nan to shi ne masa ambaci nau'ikan abubuwa da suke ragewa nassi fadi wato tafsir din idan ya kasance muttasil imma dai ya kasance bil istisna imma ya kasance bi shar an gane ko to kaga anan gurin wato al istisna abu ne da ke rage fadin am kamar da kuma ashar abu ne da ke rage fadin am wato abu ne da ake yin tafsiri da shi to da kyau sai ce ne kuma ko da kenan wajen al-mutlaq wal muqayyad ya kamata shi ma da yayi bayanin sa domin al-mutlaq yayi kama da al'am kamar yadda al-muqayyad yayi kama da afsa amma ba hukuncin su ba da ɗaya suke ba kamar akwai kamanceceniya ne da juna domin al'am yana shafan kowane ɗaya cikin ɗaiɗaiku amma al-mutlaq kuwa yana shafan wani ɗaya ne wanda ke sha yawan fi da mijin su yanzu da mun zama ce akrimu tullaba ka karrama ɗaliban wannan mene ne am ya shafi kowa cikin su ya shafi wannan ya shafi wannan kowa da ɗaya cikin ɗaiɗaikun ɗalibai matuƙar siffar ɗalibta ta hau kansa to wannan hukuncin na karamci yana da nasiya cikinsa amma idan mun zama ce akrim taliban ka karrama ɗaya daga cikin ɗalibi ɗaya wannan ɗaya ya iya yiwa sau ne ya iya yiwa wancan ne ya iya yiwa wancan ne ya shafi kowane ɗaya amma labil majmu wa inna ma bil badaliya ma'ana in har aka ba wannan to kuma sauran fa ba za su samu ba amma an ko in aka ba wannan baya hana a ba wancan baya hana a ba wancan baya hana a ba wancan amma shi mutlak shine karrama ɗaya daga cikin ɗaliban kaga ɗayan nan ya halatta zama babba ne yaro ne karami ne tsoho ne wanda ya zo da wuri ne wanda ya latti ne wanda yake da littafi wanda baya da littafi wanda kansa ke da hula wanda baya da hula kansa duk wannan ya shafi kowa da kowa dan ka ce ne akrim taliban to shi kullum al-mutlaq wato fardun la bi ainihi guda ɗaya ne wanda ba a ayyana shi ba sha'i'un fi bani jinsihi zai iya gaskatuwa akan kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun amma dai guda ɗaya amma al'amfa ya shafi ɗawa ya shafi dukkaninsu amma nan ko ɗaya shafa sai dai ɗayan ba a ayyana kowaye ba to kaga akwai bambanci da ke tsakanin su kenan yawwa sai sai ko ne
ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة مم.
وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة مم.
وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم جميل جدا ويجوز تخصيص الكتاب تخصيص الكتاب بالكتاب يا هلتا أخص في آية بآية وتو القرآن بالقرآن كنا آية تزو عامة وتآية تزو مش تخصصها تخصصها ومن وارد في- في- في كتاب الله تعالى وتخصيص الكتاب بالسنة يا هلك آية ذو عامة حديث ذو يخصصها وتخصيص السنة بالكتاب يا هلك كما سنة ذو عامة القرآن كما يخصصها وتخصيص السنة بالسنة يا هلك سنة ذو عامة وتسنة ذو تخصصها يا هذا أمر عندنا ولا ماذا بيدو حسسك إلا إياك يا ذا مسامة موسى مسالم waye zai kawo mana wani am cikin alkur'ani wanda aka saba masa khas kuma cikin alkur'ani am ne cikin alkur'ani ne girma sai ya sami takhsis kuma a cikin alkur'ani ma'ana ayatun khassafat ayatun ukra na'am mhm mhm to ida yani mana idan ka tuno na sun kai shi za ga yi ba wal mus Ayan. ma'ana a nan gudun Allah maɗaukakin sarki ya haramta auren mace mai aure ya haramta a auri mace wadda take da aure idan ta harimun muhsanat haza amun fi jami'il muhsanat kowace mai suna aure haramun ne mutum ya aure ta amma sai aka yi tafsiri aka ce ne illa ma malakat aymanukum sai ta in ta fuskar mallaka ce ta zama koyar da ma'ana kun ne kuka farai kun riba ce ta fursunonin yaki matan su an mayar da su koyi to kaga anan ba ka cewa sai in mijin ta da ya fice ta kafin ta ta daka ita domin anan gurin malakta hadu mulkil yamin bi mujarrad mulki hadu mulkil yamin kike nan jazalaka wa tawha anan gurin kaga ai tana cikin umumin al-muhsanat domin tana da aure mijin ta ba ta yi ya fice ta ba amma da ta fato hannunka bi mulki yamin shi ke na fitar abin nan kaga wannan tafsirin kitab ne bil kitab akwai wani misalin banda wannan na'am masama
إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن طريق
eh to wannan ako- akwai magana kan wannan ayar saboda istisna'in da ke ciki shine inda rikici yake Ah, da za mu samu wata yadda tafi ta fitowa fili da zai ci. Aha. Mhm. Jamil jiddan. Faɗin sa cewa innal insana la fi khusr. Lafazin al insan anan ya shafi kowa da kowa. Duk ɗan adam yana cikin hasara. هذا حكم عام وصف الله تعالى الإنسان بالخسارة أما تنسوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فأخرج الذين اتصفوا بالإيمان والعمل الصالح من عموم الخاسرين معناته الله يتقدم ما في إيماني بأيك نجري بجتكم خارا ما في حسارة لا تفكر هذا من خاص من يكوتك أبو آية خصصت آية أخرى نعم أها جميل جدا جميل جدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إن bai kashe mummuni da gandanci Allah ya ce fa jazaohu jahannam khalidan fiha sakamakon sai ta jahannama zai dawo cikin ta wa ghadiba Allah alai kuma Allah ya fushi da shi wa la'anahu ya la'ance shi wa adda lahu azaban azima amma kan aya ta ce cikin suratul furqan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima kaga ko saka babu tuba ta yi takasisin umumin wannan aya domin in mun ɗauki ayar ala umumiha duk wanda ya kasance mun da ganganci sakamakon sa jahannama kuma kalidan fiha da amma yakan sai ta takasisin ta illa man taba wa amana wa amila amalan salihan kenan mahama qatala al-insanu min al-mujrimin muta'ammidan fa idza ruziqa bit-tawba التوبة التوبة النصوح التوبة الصالحة الصادقة فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه Allah zai karɓi tubansa kenan to duk ka ga nan takhsisul kitab ne bil kitab sai takhsisul kitab bi sunna aya ta zo amma hadisi kuma ne ya fada shi ka ainihin da yake wannan da suka kawo dukkan misalai ba da isi ayi muke bukata yanzu muke da cikin da iskali ne cikin misalan da muka faɗa sai kawo ba in kawo kuke sai kawo mu ko muna so mu wuce gaba tafsirin kitabin da sunna na'am da ayar mu ji suke a mun sa hurrimat ba hurrimat ba hurrimat alaikumul maitatu yaddamu wannan hukunci ne ne ha wannan ba an bane ba mutlaq ne wannan shi yasa za mu iya shiga cikin al-mutlaq wal muqayyad anan gudu eh Ake wannan wannan wannan ko saka babu yayi amma kuma amma shi ma mutlaq ne wannan ai sunna kaidi ce anan gurin مطلق بدا مقيد وكملة الخاص والعام نريد آية عامة في حكم من الأحكام تخصصها سنة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم آية وتفضل في عام سنة وتخصص كامل wannan ma mutlaq ne wal muqayyad wajen asariku wa sariqatu faqata wa aydihuma jaza'an bima kasawa na kalam min Allah na'am sai wannan ba shi da cikin amu da khas wannan yana shiga cikin al-mujmal wa mubayyan domin an ambaci sallah a jumlace wata iri yaya sifar sallah take raka'a nawa sai sunna ta ta bayanin adadin rak'o'i da kaifiya kaga al-mujmal ne wa al-mubayyan amma ba al-am wal khas bane wa na'am in wannan kake nufi sai zanto kamar yadda wancan malamin ya faɗa da haka ma mujmal ne da mubayyan mu kuma na san hukunci am sunna ta fasa su ai shi ne muka ce wannan al-mutlaq ne wal muqayyad ba almu wal khas bane ba kuma na san al'amu wal khas bismillah bismillah wala Isa Allah ya ce yusikumullahu Allah yana muku wasiki dangane da ƴaƴanku ma'ana abinda kuka mutu kuka bari na dukiya ƴaƴanku za su gada kaga anan da ya shafi kowane da mace namiji musulmi kafiri da yahudi dan ka zai gaje ka wannan hukunci am ne aya ta baya amma sai manzo Allah ya zo ce la yarsul muslimu al kafir wala al kafir al muslim musulmi ba zai gaji kafiri ba kafiri ba ba zai gaji musulmi ba sai zan to ka'ida ce la tawarusa baina ahli millatayn ba cin gado tsakanin masu bin addinai daban-daban tsakanin uwa da tsakanin iyaye da yaya ku shakka babu hukuncin fi auladikum am amma hukuncin la yarsul muslimu al-kafir wala al-kafir al-muslim wannan khas ne aya ta ba da hukunci am fi umumil aulad wa khassasat as-sunnah عموم هذه الآية بكون الولد مؤمنا نعم أه. مم. مم. جميل جدا وانا ما مثالي اللي من شوف وصير وصير ومن يجي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية Allah ya wajabta muku wasiya da lokacin da kuka zo mutuwa kuna da dukiya lalle ne ku wasiya to wasiya ga wa lil walidain wal aqrabin za ku bada da ayya da kuma iyaye da kuma dangi muka santa to amma sai manzo Allah yake cewa bayan an saukar da yusikum Allah wa alaikum inna Allah a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris Allah ya baiwa dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa daga yau babu wani wasiya da za a yi ga mai cin gado duk mai cin gado ba shi halatta a mata wasiya aya can ta ce aiwa iyaye wasiya nan hadisi ya ce la wasiyata liwaris to amma a nan gurin ba suna ɗaukar shi bane ba a matsayin am da khas da gaggawa suna ɗaukar shi a matsayin nasu kulmansu sun fi ɗaukar shi a matsayin nasu kulmansu sai sai hukuncin wajabcin yin wasiya ga mahaifa ko dangi mafi kusanci mansukhun lakin man ladina sakahu faja'u bi hadha alhadith ala annahu huwa alladhi nasakha hukm tilka alaya alwarida fi surah albaqara ina fata an fahimta sun fi buga misali akan shi da wannan sama da buga misali akan shi tsakanin al'am wal khas ina fata an fahimta domin kaga alwalidai na suna cin gado al'akarabi dukkan dangi wanda yake mafi kusanci shi mana cin gado kamar kamar ɗaki kamar wa kamar kalli duk wanda dangi ya shiga kusanci da haka kuma suna da gado shi yasa sai manzo Allah ya ce ata kullu bi haqqin haqqa fala wasiyatu li warith idan hada min bab an-nasikh wal mansukh la min bab al-aam wal khas ala kulli halin dai mun samu misalin da malamin sa ya kawo haza misalin salim warith an gane ko aya ta kawo umumi watan hadisi kuma ya ne ya khassasu ba lalle bane sani isti aji na amsala kana don sanin ne mala azani to azani fajlidu to to me zaka ce anan gurin ibba ibba yaji fajlidu kullu wahidin minhuma mi'at jalda na'am hadisi ya yi tafsirin ne wato umumin da ke cikin wannan aya na azzani to azzani fajildu kullu wahidin minhum wa mi'at zalda kowane zani kowace zaniya hukunta su shine a jefe a'a a mutu bulala bulala ɗari to sai hadisi kuma zo tafsiri hadisi ne tafsiri ina aya ce mansukatu tilawa ba ta yi hukum mansukatu tilawa lakinnaha bajat al-hukum la ba da ya kasance aikin manzon Allah a aikace ya zanto a matsayin wannan hadisi ne lakin ta'abada hadha al-hadith ma ayatin ukhra wa hiya mansukhat tilawa ba ta hukum aya wanda an shafi karatunta amma hukuncin ta da wani da rubuce suka ce ashin yake to la mani'a eh baka fahimci abin da nake yake nan ma'ana amma in mutum ya kawo waccan aya ma'ana a shekhu wa shekhatu إذا زنى يقدمه المتى فإذا أنتم تخصيص من باب تخصيص الكتاب بالكتاب an fahimta ku shi na abin da nake so ku fahimta Aha. Aha. to a rabbin za ta yi saboda ayar akwai abubuwa da yawa ba mu san wanne ne kake nufi da wanne ne ba min ba tafsirin kitab da sunna din a cikin hadis a cikin aya kawai an nuna cewa an ambata al-muharramat da aka gama ambatan muharramat sai aka ce wa uhilla lakum ma wara zalikum duk wanda ba wannan ba halal ne sai daga baya kuma sai hadisi ya zo ce a'a ba za ka auro kanwar uba ka hada da matar ba kana auren mace ba za ka auro mata kanwar ubanta ko yar ubanta ba ba za ka auro mata kanwar uwarta ko yar uwarta ba kun shaka babu wannan baya cikin aya wato kamar umumin wa uhilla lakum ma wara zalikum ya zama mukassas bi hadal hadith idan wannan kake nufi ya shirka ko shakka babu idan wannan kake nufi ya shirka mun fahimta da tafsirin kitab da sunna sai kuma tafsirin sunnati bil kitab hukunci zuwa cikin sunna am amma sai ayata alkur'ani ta kayyade shi ma yana da misalai da malamai suke bugawa daga cikin su kamar akwai hukuncin yaki da wanzu Allah ta cewa umir kwallo bukatar nasa hatta ya shaɗu Allah ila ilallah wato wannan ya nuna cewa annas ta ga ya shafi dukkan mutane dukkan kafirai an umarci manzo Allah ya yake su har sai sun shaida sai zan to kalmar shahada ita ce raya ta yakin da sun faɗi kalmar shahada to ba za a yake su ba to amma sai Allah ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinin hatta min alladhina utul kitaba hatta yu'tul jizya فجاء للغاية إعطاء الجزية بعد أن جاء للغاية في الحديث النطق بالشهادة وتصيبنت عموم لكي تكمل حديثي وأن آية تاريخ متكسر domin idan sun ba da jizya to kaga ba za a ci gaba da yakasa ba ko da wuce kalmar shahada ba an fahimta ku wa taqsisu sunnati bis sunna sunna takhassasi sunna wato hukunci zo a cikin sunna am sai wata sunna ta sake ba ta rige masa fadi manzo Allah ya faɗa a babin zakka fi ma taqatis sama'u al-usru abinda duk ruwan sama ya sauka a kansa ba wai kai ne kai ban ruwa da kanka ba to za ka bayar da ushirinka ne idan karo da kaɗe cikin goma to kaga nan wuri ya shafi ko me ka noma ko mun ka ɗanɗansa ko mun yawansa za ka bayar da ɗaya cikin goma to amma sai wani hadisin ya zo ce laisa fi ma duna kamsati aw sukin sadaqa duk abin da bai kai wuce cibiyar ba babu zakka ma'ana hadal hadis خصص ذلك الحديث فذلك الحديث عام فيما سقط السماء وهذا خاص فيما إذا بلغ خمسة أو ستين فسائدا إن فتاة فهمت لا تخصيص السنة بالسنة كنا سيتي وتخصيص النطق بالقياس يا لك كي تخصيص القرآن بالقياس يا لك كي تخصيص السنة بالقياس دم ليس نجد النطق هنا نجد الكتاب والسنة سيتي ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من ممكن نجي ده النطق دين كنا مجانر الله ده مجانر منزان الله صلى الله عليه وسلم وعلى تكي تخصيص تتهنير مي تهنير قياسي فأما نقول معلمين سنة تتونا سوا بإجماع القياسي سنة إياه تخصيص الكتاب أو السنة يعني هل يأتي الإجماع ليخصص آية أو حديثا هل يأتي القياس لتخصيص آية أو حديث shine malamai tattauna da suka yi sakamakon da suka yi da suka ce shi al-ijma ba shi ne yukhassas li kitab wa sunna ba a'a dalilul ijma din ha kuma shi al-qiyas ليس هو الذي يخصص الكتاب والسنة وإنما دليل القياس والد- والقياس والإجماع كلاهما مبني على النصوص الشرعية سيكون من باب تخصيص الكتاب بالكتاب أو تخصيص السنة بالسنة أو السنة بالكتاب أو الكتاب بالسنة domin me dalilin ijma'i ba kawai wani yazo ce ijma'i hujja bane ba Allah ne ya isara manzon Allah ya yi isara yace ijma'i hujja ne daga cikin ayar da ake kafa hujja da ita wajen ijma'i kamar yadda Imam Shafi'i ya faɗa wa man yushari bi rasul min ba'd ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabil al-mu'min ashe dole ka bi sabil al-mu'min in ka saba ijma'i baka bi sabil al-mu'min nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira فكذا الإجماع هو ليس هو الدليل وإنما الدليل الإجماع هو الدليل يعني الدليل مبني على هذا الدليل ال- الإجماع مبني على هذا الدليل sai zanto ijma'in ba shine hujja ba abinda ijma'in ke dogaruwa akan shi na- na aya ko hadisi shine mai hujja sannan manzo Allah ce la tajtami'u ummati ala dalala al'ummata ba za ta hadu ba kan ne barna in dai al'umma ta yi ijma'i to a nan gurin wannan abin da sai ijma'i ya zama abin nan domin al'umma ma'asumatun bi majmu'iha la bi afradiha yani kullu fardin jahilihi laysa bi ma'sum lakin al-ummah idha istamad ala shay fa hiya ma'sumatun min al-khatar لانها لا تجتمع على ضلاله sai zan to ijma'in ba shine dalili ba wannan hadisi shine ne dalili da haka kuma kiyasi tunda kiyasi shi ma ya gina ne akan dalilai na alqur'ani ko hadisi fa atajriya ulul absar ala kafa hujja da ita wajen kiyasi التدبر da ayoyin da suke magana kan tadabburi ana kafa hujja da su wajen adilla ne na tabbatar da kiyasi a cikin shari'a musulunci to sai zanto tilkal adilla allati yastanidu ilayha alqiyas hiya ad-dalil laysa alqiyas bi ayni ina fata an fahimta fa idza kana alqiyas la yastanidu illa ila dalil فيكون هو الدليل هو الذي يخصص الكتاب أو السنة فتعود القضية من باب تخصيص الكتاب بالكتاب أو السنة بالسنة أو السنة بالكتاب أو الكتاب بالسنة shi kenan sai koma can wancan abin da muka faɗa a baya ina fatan kun fahimci wannan so da kyau ci gaba mana
المجمل والمبين والمجمل ما افتقر إلى البيان والبيان إخراج الشيء من أيدي الإشكال إلى أيدي التجلي والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل ما تأويله تنزيله وهو مشتق من منفس العروض وهو الكلسي
ci gaba yana jinka yana jinka ci gaba الظاهر والمؤول والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما me أظهر kake ma ta mana ne أمرين أحدهما أظهر من الآخر dan me zaka ce ahadihima فهو بدل من الأمرين to amrin din ne mawdu'uhu mawdu'uhu min al-iraq
إلى نزول الجليل الجاه
dan ya zama mujruri me ya dafa din ihtamala ismi ne mahtamala amrayn mansub ne aha, wama wa badal mansub mansub mahtamala amrayn ahadahuma azharu min al-akhar
والظاهر in ما ka gada masu muka yi cewa ahaduhuma ma'ana sai ya zanto ka ka yi katsayinsa daga baya kenan amma dai ahaduhuma ya shi zama zafi ba hata mala amurai ne ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر wai awwalu zahiru ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل mumtaz um, ya shiga cikin wani babin daban babin al-mujmal wal mubayyan wato waɗannan abubuwa gaba ɗayan su dukkan su lafazza ne da mutum zai ta'amuli da su cikin al- al-qur'ani da hadisi kaga al'am ai lafazi ne ko haka shi ma al-khas lafazi ne haka al-mutlaq haka kuma al-muqayyad dukkan su wannan alfazi sai ka zo na yanzu al-mujmal da kuma al-mubayyan dukkan su alfaz ina fata an fahimta alfaz ne da za su zo cikin alkur'ani ko cikin hadisi wanda karkashin su ne alfaqihi zai kalaci hukunci hukuncin da zai bauta ma Allah da shi hukuncin da zai fatawa da shi ga waninsa hukunci na wajabci ko hukunci na haramci hukunci na mustahabbanci ko hukunci na ne karhanci duk karkashin waɗannan lafuzza ne zai koma fahimtar lafazan yana da matukar muhimmanci mun fahimci al'am abin da ya shafi komai da komai mun fahimci al-khas wanda ya takhsis al-mutlaq al-muqayyad to al-mujmal wal mubayyan shine ce wal mujmal maftaqara ila al-bayan abin da ake kira da al-mujmal shine duk abin da ya buƙaci bayani wato yana ba da kalmomi a tura da yawa shi kansa shi kansa wannan ijmali wani tarihin nasa ijimali abin da ya bukaci dalili to me zai sa ya bukaci dalili amma adamu tahdid al-ma'ana rashin iyakance ma'anar abu na iya sa a bukaci bayani ko kuma adamu ma'arifatu sifati wal kayfiyya rashin gane siffa ko kayfiyya yana iya sa a bukaci bayani ko kuma adamu ma'arifatul miqdar rashin sanin adadin abu ko gwargwadon shi duk na iya sa a nemi bayani misali idan ka ɗauki faɗin Allah ta'ala wal mutallaqatu tarabbasna bi anfusihinna thalathata quru lafazin quru asalin sa jam'i ne ko da zanto jam'i ne na alqar'u ko zanto jam'i ne na alƙur'u an gane ku wannan alƙar'u sai zanto alhayar wannan alƙur'u sai zanto al-tuhur ina fata an fahimta kaga anan يدور هذا اللفظ بين أن يكون جمعا للكرء أو الكر أو القرء فإذا قلنا إنه جمع للكرء فيعني ذلك يتربصن بأنفسهن ثلاثة حيض ثلاثة حيضات كوكو ثلاثة حيضات كوكو القرء يعني ثلاثة أطهار idan mun ce alqur'u tsarki ne kaga tsarki uku za ta yi kenan ta fitar da hela alqur'u jini ne kaga jini uku za ta yi kenan ta fitar da hela ko sai ka kuma akwai bambanci dan dole hukunta zai san canja don idan muka ce tsarki za mu fassara ayar da shi dama ba a cikin mutum shi tana cikin tsarki cikin wannan tsarki so sake ta to da ya sake ta wannan tsarkin da ya sake ta shine na farko za ta fara lissafi da shi idan ta yi jini ta tsarki ta samu tsarki na biyu kenan idan ta sake yin jini tsarki ya zo ta samu tsarki na uku kenan a hakika sai ga a waje tsarki nawa za ta yi biyu domin wannan tsarkin da shi dama aka sake ta tana cikin sa a waje sai ta samu biyu tabbatattu wanda dama a gida ta fuskance su sai a haifar da jini biyu za ta yi a waje domin jini biyu shi ne zai ba ta damar ta yi mai tsarki uku shi kenan ta riga ta fi daga idda kenan idan ko mun ɗauka cewa a alkaro ake nufi to kaga a nan gurin wato kenan idan ya sake ta cikin tsarki sai ta yi jini ya ɗauke ɗaya kenan ta sake yin jini ya ɗauke ji kenan ta sake yin jini na uku idan ta shiga cikin sa bata riga ta ɗauke ba har yanzu tana cikin idda sai lokacin da yanzu ya ɗauke amma a in mun ɗauka a tsohon farki yake nufi kaga a lokacin da sai jini na farko ya ɗauke ta sake jini na biyu ya ɗauke da ta shiga na uku ta ne ta fita daga idda domin ta samu tsarki guda biyu tabbatattu ga wancan wanda aka fice ta wato kenan in mun fassara al a cewa kuru yana nufin tsarki sai mutum suke matarsa cikin tsarki da zarar wannan tsarki ya dauke jini ya zo ta tsarki da in tsarki na biyu sake zuwa ta yi na biyu idan na uku ya zo tana cikin jini bai riga ya zo ba miji na iya kome amma da zarar jini ya zo ta riga ta fita kenan ba kome to amma idan muka dauka jini yake nufi fa ma'ana lokacin da tsarkin farko ya dauke jini ya zo ta yi jini ɗaya kenan sannan jini na biyu ya sake zuwa ta yi biyu kenan sannan jini na uku ya zo idan na uku din nan ya zo ba za ta fita daga yadda ba sai yau ya dauke inda miji zai ce na dawo da ke lokacin bai riga ya dauke ba ta dawo kun ga akwai bambanci to kuma lafazin larabcin zai iya daukan wannan zai iya daukan wannan kaga wannan mujmal ne kun shakka babu mujmal ne mallabi سبب هذا الإجمال هو عدم ترجيح أحد المعنيين rashin rinja da ɗaya daga cikin ma'anoni domin ya zama lafazin mushtarak mushtarak kuma lafazin da yake nuna ma'ana biyu ba tare da tarjihin ɗaya akan ɗaya ba ya iya ɗaukan watan ya iya ɗaukan watan ina fata an fahimta kamar wallaili idza as'as lafazin as'as a larabci yana nufin aqbala sannan kuma yana nufin adabara yana daukan wannan ma'ana yana yahtamilu al-ma'ana wa diddihi yahtamilu hadha al-ma'ana wa yahtamilu didd hadha al-ma'ana to kaga wannan akwai nau'in min al-ijmal to kaga wannan mujmal ne sannan ya iya wa lafazi ya zanto mujmal saboda rashin sanin kaifiya Allah ya ce mu salata misalin da wancan bawan Allah ya so kawo da aqimu salata ku tsayar da sallah amma bai mana bayanin ya kaifiya sallah take ba raka'a nawa biyar shida goma sha ɗaya ɗari so nawa a yi ne kaga wannan mujmal ne in ka bi ayoyin alkur'ani duk inda sallah ta zo ta zo ne mujmala sannan Allah ce atu zakata ba tare da ya bayanin menene za ku cire cikin nawa ba kawai ku ba da zakka ba bayani kaga wannan mujmal ne li'annahu yahtaju ila al-miqdar wal awwal yahtaju ila al-kayfiyya waɗannan ababe guda uku adamu tahdidul ma'ana ko adamu ma'rifatul ma'ana ala wajhi dukka sannan adam ma'rifatul kayfiyyati wa sifa sannan adam ma'rifatul miqdar dukkan su sabubba ne da suke haifar da ijmali cikin lafazi sai lafazi ya zama mujmal to idan lafazi ya zama mujmal ka'ida shine zai sai ya buƙaci al-mubayyin lafazin da yake bayyana shi shi yasa sai ake musu babi al-mujmal wal mubayyin yani ma mun mujmalin illa wa lahu ma yubayyinuhu tunda idan kawai Allah ya kawo miji balayi shi zai kyale shi ba tare da bayani ba ya ai ka kace nan ta za ya yi taklifi ma'ana ta za a dora mutane bin shari'a da dokoki baka fahimci abun ba to shi yasa ba a taba samun wani mujmal ba a duniya ba sai yana da ni bayyana ما من مجمل في كتاب الله إلا وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم إما بالقول وإما بالفعل النبي زي بين وانا مجمل تنكودي أما تنكو a aikace duk mujmal din da ke cikin Qur'ani kaga mujmalat na sallah gaba ɗaya manzo Allah ya bayyana su ne a aikace sun ce da mutane sallu kamar da aiki muni ba sai ya zo ya ce cewa ku yi kaza ku yi kaza ba kawai sai ya a gaban su duk gani sai ce sallu kamar da aiki muni usalli kaga bayyana sun sallar sa bayyana da al mujmalat wajen zakka kuma sai yayi bayani yayi bayanin zakka din da dukiyar da ake fitarwa ga wadda ba za a fitar mata ba ga kuma gurgudan abin da za a fitar daga cikin kowace dukiya kaga duk wannan bayani ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ina fatan kun fahimta da haka sai ce wal mujmal mustaqara ila al bayan abin da ake nufi da mujmal shine duk abin da ya buƙaci bayani abin da kawai in nafsin da yan an karanta ma shi kadai ba za ka iya fahimta sa ba sai ka buƙaci ne bayani to ya aka aka yi bayani a nan gurin wajen salasta quru da yawa daga cikin malamai sun furin jayar da maganar daɗi salata ayyama akara iki maza Allah ya fassara alƙur'u da cewa abin da yake nufi da shi shine alhayyul jini yake nufi da shi wannan ita ce rajihin magana duk da cewa kuma ba ita malikiya su su malikiya sun rinjayar da ne tsarki a tsuhur shi ne amma dai kun shakka babu lafazin da ke nuna a tsuhur alƙar'u ko alƙur'u duka su ana nufin ne alhayyul shi ne wanda ya fi ƙarfi سيتي والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي وتوابين لك نجي دا البيان شيني فتر دا أبو من حيز الإشكال دا قداء إراتي كتي دا رسم فهمتر مع نفسه إلى حيز التجلي يزوى قدائرة تبين أتيني ومن الإشكال أنا نفهم الخفاء ظهور أبو التجلي كما أنا نفهم الظهور والوضوح فتور أبو سرلي دا بيّنة أتيني wato shi shine albayan shi yasa ba a kawo mujmal illa wa ma'ahu mubayyin to almubayyin wato da yawa yawon din kasra wato ko dai zanto nassin da ya bayyana wancan ko kuma ya zanto aikin da ya bayyana wancan ko wanda ana kiran sa almubayyin ma'ana ka iya cewa manzo Allah huwa almubayyin lanna huwa alladhi yubayyinu ma'ani alquran lin-nas bi qawlihi wa fi'lihi dan shine Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi إذا هو المبين صلى الله عليه وسلم كائتها المبين هو النص nassin da ya zo ya bayyana wancan wanda yake koyan shi ne ya zaune almubai ina fata an fahimta to shi sa yanzu ya halatta in yi da'awa cewa ga wani lafazi a cikin alkurani mujmal ne ko bai halatta ba manzo Allah kuma ya ce laqad taraktukum ala dawa'a lailaha lailaha ka nahariha la yazigu anha in dai zan to hanyar da manzo Allah ya bar mu kamar fara ce sal daren ta da ranar ta duk ɗaya ne ba bambanci to za a samu mujmal kenan sannan Allah ya ce innahu laqawlun faslun wa ma huwa bilhazl sannan yace wa nazzalna alayka kitaba tibyanan likulli shay tibyanan likulli shay ma'ana komai an yi bayanin sa kenan kaga babu abin da rubi kenan sannan kuma yace tafsilul kitabi la rayba fi sannan yace wa tafsil kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun tafsil tafsalla an yi tafsili an yi tabyini an yi komai to ba'da hadha tafsil wa tabyin hal jaza li ahadin min an-nas zaidun kana aw ghayruhu an yaqul fil qur'an mujmal suka ce ya halatta dalili a nan gurin ya zama mujmal ne qadiyya ce nisbiyya mujmal bin nisba li أنا ما فهمت معناه أنا لا أفهم المعنى إذا هو مجمل فيما يتعلم أما هل هو مجمل بالنسبة له النفس نفسه مجمل لا لأن هناك نفس آخر بينه لكن هل من اللازم أن أكون عالما بذلك النفس المبين ليس بالضرورة قد أعلمه وقد لا أعلمه قد أفهمه وقد لا أفهمه لكن عدم معرفتي بالنفس المبين وعدم علمي به هل يدل على أنه غير موجود kawai dan ba sai su gaje zanto babu a sai babu wani mujmal a duniya sai yana da me sai da ubayyin amma kad yakun inda fulan hadha an-nass mujmal li'annahu la ya'rifu ma yubayyinuhu li fulan inda hadha inda inda fulan hadha an-nass mujmal inda fulan hadha an-nass mujmal لكن هل يعني ذلك أنه مجمل في حقيقة الأمر؟ لا هو مجمل بالنسبة إلى الذي لا يعرف مبينه لا فتنكم فهيدا مجمل لك مدرسين لما سمع بيانا سبا amma ba mujmal bane a hakikani yadda yake domin yana da bayanin kawai duk san bayanin bane to sai in ce hazan nasu indi mujmal amma ba zan ce hazan nasu mujmal ba zai yi ba Allah ba zai kawo ijmali kawai ya islu ba inda ya turo annabi dan yayi bayani annabi ko sallallahu alaihi wasallam bai gaja ba Allah ya ce masa ballis ma unzira ilayka min rabbik ka san ku lalle manzo Allah kawo bi wajibul ada wa tabligh lidda بحيث لم يخفي شيئا مما انزل عليه صلى الله عليه وسلم فيتلي والنفس ما لا يحتمل الا معنى واحد يعني ممكن يكون لنا ليش مجمل كوس ايه ina zuwa ku zuba kawai ku aiki abin da ake nufi mun fahimci ne ne mujmal shine dukkan nasin da yake a tattare ma'anarsa ba ta fito fili ba al-mujmal kawai shine nasin da dan ya ce masa kara ila ila bayan kaga abin da ya fito fili zai bukaci bayani da abin da ya fito fili baya bukatan bayani amma abin da ya fito fili shi ne yake bukatan bayani to mujiban kaga wannan ma'anarsa bata fito fili ba ko tattararre ko ajumlati almubayyin kuma shine mai yin bayani ga mujiban to sai kuma wani nassi wani abu na gaba shine annas wannan duk yana cikin lafazin da zamu ta'amuli da shi me suke nufi da annas idan malaman usul suke sun ce nafsi ne suke nufi da shi shi ne yake ma la yahtamilu illa ma'anan wahidan abinda baya daukan wata ma'ana sai guda daya yace hada nafs ba yanda za a yi dauki ma'ana sama da daya wannan nafsi ne ko sai sababu ma la yahtamilu illa ma'anan wahidan wa qila aw qawlan fa wajen wajen ta'arifi suka ce ma ta'awiluhu tanziluhu abinda fassara sa kawai shine saukar da shi ana saukar da shi zaka ga kafin shi yake ma ta'awiluhu kawai da kake a saukar daga an saukar shi kenan zaka ga kafin ta yanzu kawai sai ka zo ka fadin Allah ta'ala la tattakhidhu ilaha illa sunani sai wani zo ta abinda ake nufi ku dauki uku allolin zuwa abinda ya sama biyu aka hana dauka zai yi sai ka ce tun da an hana biyu to ai rikar uku da na hudu in babu aula ma ai ne da an faɗa ne wani da mutum zai ce a alloli uku ake so a rike ba biyu an hana ka amma ka iya ɗaukan uku biyar shida su karu da yawa da zai yi ba fadin Allah ta'ala qul huwallahu ahad da an ce shine Allah daya kana da bukatar wani karin bayani da yake nufi da Allah daya da yake nufi da daya akwai wani bukatun na bayani to idan kana so ka gane abin baya bukatar bayani tambaye kanka me ake nufi da daya saboda malamai suka ce duk abin da ya fito fili to fito wata fili shine ma'anarsa ba za ka iya fassara shi ba yanzu a iya tambayar ka da sauki ka ji ka iya ta'arifi menene zo tsaro da kai ta'arifin sa menene kudin zaki kai ta'arifin sa me yana murje kai ta'arifin sa amma sai da tambaye ka me ruwa idan yi ta'arifin sai ya kara boye shi barin sa shi ba ku fili ta'arifi ina ba don fahimta ko me ake nufi da hasken rana tarihi su sai wa mutum wahala ina ba don fahimta duk abin da yake a cikin tarihin sai na da wahala to abin da suke nufi da nas a cikin yaren kuma shi ne cikin shi ne dukkan wani lafazin cikin alkur'ani ko hadisi wanda baya daukan ma'ana sama da daya sai sai sahaba nasu duk abin da ma'ana ɗaya yake ɗauka ba zai taɓa ɗaukan sama da ɗaya ba kamar su kul huwallahu ahad wannan ba ya ɗaukar ma'ana sama da guda ɗaya ya dullu ala wahdaniyati Allah ta'ala al wahdaniyati al mutlaqa al wahdaniyya fil rububiyya fil uluhiyya fil asma fil sifat fil qahri wal ghalabati fi kulli shay wahid fi kulli shay subhanahu wa ta'ala dan ba da ya ɗauki ma'ana sama da ɗaya haka da ubangiji madaukakin sarki ke cewa dangane da wanda suka yi aikin hajjin tamattu'i kuma wasu samadin za su yanka ba kamar lam yujid fa siyamu thalathati ayyamin fil hajj wa salatun ijarazatun sai ce tilka asharatun kamila da yake tilka asharatun kamila zai iya wani da shekara ake nufi wani shi shaɗa ake nufi domin asharatun din nan wa safa hadi kauniha kamila yani jera za'ida ala zalik wala najifatun an zalik goman da ba ƙari a kai kuma babu rigi game da haka kaga wannan nassi ne la yahtam da illa ma'anar wahid ina ba ta an fahimta um to shine ma ta'wiluhu tanziluhu wa huwa mustaqqim min minassati al-aruf wa huwa al-kursi wato kamar shi lafazin annas an ciro shi daga minassati al-aruf wato kujurar amaliya wato larabawa a da suna da al'ada na idan an zo biki wato ana ɗora amarya kan wata kulla da ta sauran tsawo wanda kowa zai gane ita ce amarya minasta to kaga bayyana ta kan wannan kullar ta bayyana a sani ta bambanta ta da sauran duk wanda ya zo wajen in ya san al'adar da dawa haka ne da ya ga wata akan kujera sauran suna kasa sai ya tambaya ya ce na amarya ma'ana ɗaya ce ga cikin ita ce amarya ban da ita babu kowa kuma a wajen to kaga nasu ɗin ce to amma cewa ba kuma min munasatul arus shine masu zanyi da dama suke ce masa ba haka ne ba dan annasu shine asalin kalma din shine masdari shi ake kiran munassa da gare shi ba wai nas an ce da munassa ba ne sai dai ina nufin ta fuskar ma'ana ba ta fuskar istiqaqul lughawi ba fa idza kana yaqsid al ma'ana fa hadha musallam lakin idza kana yaqsid al istiqaq al lughawi fa hadha ghayr musallam al istiqaq al lughawi munassa an ce da daga nas nasta yi musu dukkan su daga annas ne don shine almazdar an gane ku to yanzu mun fahimci almujman mun fahimci almuzayyan ko mun fahimci ne annas annas cikin qur'ani shine da abin da baya daukar wata ma'ana sai guda daya kaga abin da kenan irin su شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر kowa ya san cewa abin da ake abinta shi ne menene hakikatu shahr wa huwa inna an yakuna 30 yawman wa inna an yakuna 29 yawman la yakullu an zalika wa la yazidu ala zalika ba wanda zai ce a shahr aulun sa ya zama 31 wani ce a shahr aulun sa ya zama 28 dan hakikatu shahr taduru bayna amrayn inna 29 yawman wa inna 30 yawman to kaga ash-shahr anan gurin masjid saboda haka babu a wani sakani ba kowa ya yarda cewa in azumi wata wata guda ake azumi kaga wannan la hasan illa ma nan wahid ba wani zai ce a ai kwana 25 ma ana sa mata a shahar kwana 27 ma ana sa mata a shahar kwana 32 da 33 ma ana kiran sa ne wannan ba nasi bane sai mu ce la hakikatun la shahar la yadullu ala akthar min zalika da dai sauran ku an duke su ko da na'am وليس الشمالي مطلقا التي تكون مصر من
eh الشركة
mm, ba wanda suke mm.
wani shara ya samu su ne cewa wanda abu ne ke da sama a'a a hakikanin yadda abu yake a larabci yake bayani ba hakikanin fahimtar ka da fahimtar ka da fahimtar wani ba fahimtar ka cewa baka zama shi ne ba lallai a sallama ba sai an an koma zuwa ga lugha an tabbatar haka yake amma fahimtar mutum shi kadai ba za a mai da yake nafsi ba eh dan wani zai iya zuwa ya zai dauki abin da ba nafsi zai ke nafsi kaga ba za a dauki shi wannan ba na'am sai shi ne الظاهر والمؤول ka karanta su to yana daga cikin lafazan da ya kamata kuma shi ma duk ana karanta sa wasu fiqh shine al-zahir da kuma al-muawwal da kuma al-muawwal to lafazin al-zahir shine ne yace wa huwa mahtamal amrayni ahaddahuma azhar min al-akhar abinda ya dauki ma'ana biyu amma ɗayar kafirin jaya akan ɗayar duk abin da ya ɗauki ma'ana guda biyu ɗaya ta fi rinjaye a kan ɗaya ya zama ne al-zahir kenan wa yu'awwalu al-zahiru bid-dalil a iya kautar da shi daga ma'anarsa da ya fi rinjaye zuwa ga wanda ba ya da rinjaye a kai bid-dalil idan ana da wani dalili da aka dogara da shi a iya fassara shi da wata ma'anar da ba ita ce zahiri ba a cikin lafazin idan ne idan har akwai dalili da aka dogara da shi ina fata an fahimta um, ma'ana dai al-zahir duk abin da zai dauki ma'ana na na ta buga muku misali a kansa nan yayin muku manta ba lokacin da muka yi maganar fanki mu mata gara kuma da misali masana wa sulasa wa ruba muka ce wannan aya tana iya daukar ma'ana guda biyu amma ta fi rinjaye akan ɗaya sama da ɗaya ko dai mu ce ayar ta zo ne domin bayanin adadin da ya kamata mutum ya aura na mata wannan dai daga cikin malumin da ake fassara ayar da ita ayar ta zo don ne bayyana adadin da ya kamata mutum ya aura a matsayin na musulmi na mata ko ɗaya ko biyu ko uku ko hudu biyu uku hudu ko ko mu ce a'a ba wannan ayar ba wannan ma'anar ce ayar ta zo don ita ba ayar ta zo ne don ta tabbatar da cewa dukkan wanda yake da maroniya a ƙarƙashinsa sa to bai halatta bai aure ta sai in ya tabbatar zai mata adalci cikin sadakinta da kuma rukunta wato ba ta abin da ake kira sadakul misli inda shi ne aka zo wurin sa za a auri ya mai siffa kaza da ilimi iri kaza da kaza kaza sadaki ne zai sa to da haka in zai auri irin wannan ko da a karkashin ta take to sai a karkashin take sai ba da wannan ne sadaki da sannan da niyyar cewa zai mata adalci don saboda sun kasance a lokacin da aka saukar da ayar mutum zai ga karkashin sa akwai malaria ga ta kyakkyawa ga ta rubuciya to sai ya rika jin kyashin ya bayar da ita aure ga wani kar wani ya mori kan ko kuma kar wani ya gaji dukiyar ta daga baya sai ya gama ce shi gare ya aure ta a matsayin shi na mai rukunta to amma in ya tashi aurenta sai ya ba ta sadakin da bai- kasa da matsayinta ina ba ta fahimta sai ba ta sadaki wanda yake kasa da matsayinta shine sai Allah ce wa in khiftum Allah ta kusu to shi ne tama fanki ma ta da kuma nisa marayu da ke karkashin ku mata wanda kuka karba riko ko aka ba ku riko in kun yi tsoron yi musu adalci wajen auren su in sai za ka aura ba za ka yi mata adalci ka ba ta abin da ya kamata a ba ta bana kimanta da darajar ta da kyanta da iliminta to ku kyale ta fanki ku kyale su ku zo ku aure a wani gidan fanki ma ta da kuma nisa ku zo ku aure a wani gidan ku kyale wannan din kaga a ce ayar ta zo ne ba don bayanin adadin aure ba ta zo ne don bayanin ne adalci da mutumin da yake da murni a ƙarƙashin su dan hadisi ya nuna haka cikin sahih bukhari a kitabu tafsir aisha ta kawo wannan riwaya da ke nuna haka to kaga a nan gurin idan wani ya tambaye ka wannan aya menene zuhur din sai ka ce ayar hadhihi al-aya zahiratun fi anna al-insana la yajuzu lahu أن يتزوج بيتيمة كانت تحت يده إلا إذا أراد أن يسقط لها في حقها هذا هو الظاهر من الآية to ma'ana ta biyu fa هذه الآية جاءت لبيان عدد الأزواج الذي جاز للإنسان أن يتزوجه عدد الناس اللي بتنزل أوراق فكذا أن معنى تبيو sai dai mu ce mata ba zahiri ba ce mu'awwal ce dan ma'ana ce ta biyu ma'ana ta farko ita ce ne zahiri to dan haka duk abin da aka fassara nasu da shi akan ma'anar sa mafi rinjaye sai a ce zahiri abin da kuma aka fassara shi da ma'anar da ba ita ce mafi rinjaye ba ma'ana ta biyu sai zanto ne mu'awwal ce fassara ce wannan amma ba ita ce hakikanin ma'ana ba fada da fassara ne ya kawo har aka shigar da wancan amma an kyale yadda nasin dan ne yazo to annasu zahirin fi ma zakarna ina fata an fahimta kamar kuma yadda na buga muku misali na biyu da faɗin Allah ta'ala zalika bi annahum qalu innama al-bay'u مثل الربا قال لك وحل الله البيع وحرم الربا فكت هذا النص ظاهر في نفي المثلية بين البيع والربا وأن النص ظاهرين أيضا كل كما تشين يا تكامل تكامل كاسون في الربا أما بعوض يا لبيان حل البيع وحرمة الربا وإنما جاء لنفي المماثلة بين البيع والربا لأنهم ادعوا أن البيع مثل الربا فالله تعالى رد عليهم فقال آه وأهل الله البيع وهرب الربا إذا النفس إنما ورد في نفي المماثلة أو المثلية بين البيع والربا لا في بيان حل البيع وحرمة الربا sai zan ce ma'anar da zaka bai wa nassin wanda ita ce zahiri ta nassin ita ce ne wato na hulun masana amma idan ka ce ya zo ne da bayani illal bai wa hurmatu zuba sai ta wannan mu'awwal ne ta yi ne to amma ba hakikanin ma'anar da ya zo don ita bane ba ina fata an fahimta to kaga anan gurin kenan a cikin lafazi akwai az-zahir akwai lafazi kuma akwai ne al-mu'awwal shi ne yake wa yu'awwalu az-zahir bid-dalil ta iya wa nassi ya zo akan wata ma'ana ta salari yana ɗauke da ma'ana ta sauyi sai ka fassara shi da ma'ana ta biyu wadda ba ita ce ta sauyi ba amma idan kana da dalili ina ba ta fahimta idan kana da dalili kamar nassan hadisin da yake cikin bukari da wanda wanzan Allah yake cewa aljaru a haƙƙo bi saƙa bihi aljaru a haƙƙo bi saƙa bihi wato shi makwabci shi ne ya fi cancantar a ba shi daman sayan haja idan ina da fulofi idan ina da gida makwabci na shi ne yafi cancantar in tallata masa hajar wannan fulofin nawa ko wannan gidan nawa ina fatan kuna fahimta to kaga lafazin aljar zahirin ma'anarsa shine almulafiq wanda ga gida ga gida to amma kuma hakikanin abin da ake nufi da wannan hadisin shine almusharik ma'ana ga kuloci an bar mana gado ni da malam Muhammad Sani ko mun haɗa kuɗi mun saya ni da malam Muhammad Sani kulotin da haɗa kowa san wannan kulotin 100 by 100 namu da gobe sai ni na zo ina sai in sayar da rabona to ba su halatta in kirawo wani in ce zo ka sai rabona a ciki dole sai da yardan malam Sani shi ya fi cancanta in ce masa sai rabona ko kuma ina neman izinin ka zan sayar da rabona don yi tabbatar cewa sai an raba sannan ga rabona ya fita daban ga dashi ya fita daban sannan a yi yau domin idan aka sayar ba tare da an san ko na waye ba kila wanda ya saya a wajen ya zo su gaba rigima ya ce bangaren gaba muke so malam sani ce bangaren gaba muke so shi ne nawa don mu riga muka sa iyaka ba to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza duribatul hudud wa surrifat at-turuq wa surrifat al-hudud wa duribat at-turuq fala shfa amma idan an riga an sanya iyaka kai ka san ga iyakan naka fulotin wannan ya san ga iyakan nashi kai ka san ga iyakan tashi gonar wannan ya san ga iyakan tashi ba wani dalili ba sai ne gonar kai dan zai da gona ta ko gida na kawai dan kana mutarci na to amma kaga asalin lafazin hadisin aljaru a hakku suka bi ne yake murawa duk wanda ga gida ga gida ko da akwai iyaka a tsakiya to shi yake tantance ka tallata yayi amma da haka nafin abin da wanda hakikanin aljaru ana nufin ne al-mushari to kaga nan an kaitar da lafazi daga zahirin sa zuwa ga ne zuwa ma'ana ta biyu amma saboda me bi dalil menene dalilin hadisin idza duribatul hudud wa sirrifatul turq fala tufa kaga wannan shine dalilin da aka dogara da ashe idan nafsi na idan idan lafazi na iya daukar ma'ana biyu daya ya fi karfi a kanta ta biyun ba ya da karfi a kanta ba su halatta a ba su ma'ana ta biyu sai da me sai da dalili domin al'asali shi ne nuna wannan ma'ana ta farko da wani ya zo da awar ma'ana ta biyu sai mu ce ba za mu sallama maka ita ba ni in na ɗauki ma'ana ta farko ba na buƙatar dalili domin zuwan shi dama ya zo don wannan ma'anar zuwan ka kawai shi kenan ya wadatar amma wanda ya da'awar ma'ana ta biyu sai ce aina daliluka yace ni ba da dalili amma kai ne yasa ka ɗauki ta farkon ani ma ɗauka ana bakin alal asli ni ma akan asali nake do ma ja ala asli la yus'al an dalil da abin da zai kan asalin sa ba a tambayar dalili abin da ya kauce wa asali shi ne sai a tambaye shi ne dalili ah yanzu kawai sai na fito yadda nake din da riga a haka da hula a haka komai na daidai wa daida takalmi na na dama shi ne na dama na hagu shi ne a hagu wani zai tambaya me yasa kai shiga haka amma idan na fito riga ta bai bai takalmin dama a na hagu hular kuma a hannun na kisawa aka kaga wannan hada khurujun al asli hada bi hada ila dalil sai lafiya me ya faru ka sa riga a bai kaga annan sai in kawo dalilin da yasa ni sa riga a bai amma wanda yasa a daidai zaka tambaye shi dalili wanda yasa takalmin dama a dama na hagu a hagu zaka tambaye shi dalili amma wanda ya canja shi ya ware wanda yasa nan wanda yasa nan dan shine khurujun al asli wato wannan zai baka wayewar cewa a ce akwai lokacin da kai ne kamata ku tambaya abokin maganar ta dalili amma sai ya tsugu da shi ku tambayar ka yana ba ta fahimta yanzu idan muka zo muna rigima na yi rubutu irin wannan akan allo irin wannan da wannan jiran da komai sai wani zo su me hukuncin su sai ce halal sai na ce kai me hukuncin sa a wurin ka sai ce haram cikin miliki shi ya kamata ya tambaye wani dalili shi da ya da'awar haramci ko ni da ya da'awar halarci wanda ya da'awar haramci shine mutalabun bil dalil amma ni da nake halal ne ni baqin alal asli domin al asli fil umur al hilm ina ba ta fahimta ba a da'awar haramci sai da ne dalili saboda ni ina tafiya akan gaba ɗayan abin da ke kan gaba halal ne wa sakkara lakum ma fi samawati wa fil ardi jami'an bana bukatar wannan sai na nemo masa musun da yake in rubutu akan wannan ba na bukatan suna nemo nufin da yake in zauna kan wannan kujerar ba na bukatan suna nemo nufin da yake wannan kata kan tsoro ta fi akai ba na bukatan suna ya amfani da bikin sai na nemo nufin da yake bikin tawada ko fara ko ja ko wace ce ba na bukatan nafi akai amma inda zai ce a'a wannan haram ne kuma sai su kai dalili dan karanta amr asl domin al-asl shine al-hul ina fata mun fahimta to kenan kaga idan ka kafa hujja da zahirin nafsi ba a bukatan mai dalili a wurinka amma wanda ya kautar da daga zahiri daga zahirin sa ne da ya kawo nan su zuwa wata ma'ana ta biyu za a bukaci ne dalili kenan to idan ya zo da dalili sai ya zanto tawiluhu maqbul wa sahih idan ya kafa zuwa da dalili sai ya zanto tawiluhu mardud wa fasih yasa tawilu da dukkan mutane ake jefarwa akwai tawilun sahih akwai tawilun fasih akwai kuma abin da suke kira at-tala'ub kawai wasa domin idan na kautar da abu daga zahirinsa zuwa wata ma'ana ta biyu in ya kasance ina da dalili sai a ce haza ta'awulun sahihun wa haza ta'awulun maqbulun ta'awuli ne sahihi ta'awuli ne karbabu amma idan na kautar da abu daga asalin ma'anarsa zuwa ma'ana ta biyu bi gairi dalilin ko akwai dalili lakinnahu gairu sahihin sai a ce haza ta'awulun fasid wa haza ta'awulun mardud idan kuma kai na kai da abu da san zuciya ta ma ba dalili ko sai yi ko da yi ta ce hada tala'u wasa kai kuke da nasu da nasu ina fata an sauta to kaga idan mutum bai san wannan tafasil din na tawili ba baina tawil sahih wa tawil fasid wa ma yusamma at-tala'ub bi kalam Allah ta'ala aw bi nusus shar'iyya wanda bai irin wannan ba sai ya samu kansa cikin kulakulai waɗansu da wannan suke cewa to ku da kuke ta ahlu sunna ba ka tawili kuma ahlu sunna sun tawili to wala ili sahihun aw fasid maqbul aw mardud amma dan bid'a tawilin da suke wani ili suke fasid wa mardud aslan ma kai suna yin tawili da yake ma tala'ub bi kitabillahi ta'ala tala'ub bi kitabillahi ta'ala domin duk wanda ya zo ɗauki wani nassi ya karkatar da shi daga asalin ma'anarsa na taɓa ji kwana kwanan nan wani ya faɗa min cewa akwai waɗanda suke fassara ya fi yan cewa abinda ake nufi ya iliyasu ya iliyasu to mai wannan tawilin ya fi da cewa ya iliyasu yana da dalili sahihi yana da dalili da'ihi ba dalili la sahih wala da'if da yana da dalili sahihi tawiluhu maqbul wa sahih da yana da dalili amma gair sahih da'if tawiluhu mardud wa fasid amma haythu la dalil la sahih wala da'if فإذا هو تلاوم بكتاب الله تعالى وهو أوسع أوسع أبواب الكفر كنا ما في فاعل قوة تكافر في جيل وساد لسان الله domin ya zama al-istihza'i kenan innama kunna nakhudu wa nal'ab ta'allati abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum la ta'tazuru kad kafartum ba'da imanikum illa fa an ta'ifatan minkum la'abdu ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin dan haka suka zargi ahlus sunna su ta kuma kun yi tayi ne kun ce ma yakunu min najasa Allahu wa rabbuhu kun ce aidi ilmihi wannan tayi ne aidi sam'ihi aidi basarihi sai ce eh تاويل لي أما هل هو تاويل صحيح أو فاسد لنا من الأدلة أن الله تعالى استوى على الأرض ولنا من الأدلة أنه مع عباده فنحن إما أن نبقى في النقيضين وإما أن نفسره تفسيرا صحيحا وتلاءم بين النصوص وإما أن نفسره تفسيرا فاسدا فيذهب المعنى ويضيع المعنى دول ديرك السوق نظامي كل يوم سابقا بتكون تناقضي yana sama kan al'arshi yana tare da mu da zatin sa zatin sa na al'arshi kuma yana kasa kaga wannan ne yana ciki yana waje tanaqudi kenan ko ko ya fassara ko fassara ta dace yana sama kan al'arshi da zatin sa amma yana tare da bayi da ilimin sa yana tare da bayi da jin sa yana tare da bayi da ganin sa yana tare da bayi da kudurar sa da taimakon sa da menene din sa ko shakka babu tayi ne ko ko mu zama ce a'a ai gaba ɗaya baya kan al'arshi yana tare da bayin ne gaba ɗaya ko mu ce baya kan al'arshi kuma baya tare da bayin kamar yadda wadansu suka yi ta addini gaba ɗaya suka rufe baya ciki baya waje baya sama baya ƙasa kaga sun kore Allah ne gaba ɗaya to kaga anan gurin idan mutum yace a'a ya daidaita kan al'arshi da da zatinsa amma yana tare da bayinsa da iliminsa da jinsa da ganinsa sai ce to ai da kace kalmar ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم sannan tarayya tarayya da haka lalle ne kafin kira da rubutu zafin sa me yasa kai tayi da cewa yana tare da da ilimin sa ce eh ina da dalilin da yasa ne tayi da wannan dalilin da yasa na samu nasosu da dama da suka ce yana kan al'arshi da zafin sa daga cikin isawa lal arshi cikin da rami tayi ne su bakwai nabi ko manzo Allah ya rahmu man fil ardi yarhamukum man fis sama cikin hadisin bukhari na uku kuma manzo Allah ya tambayi jariya aina Allah sai ta ce ta sama'i sai ta ita ka fa innaha mu'mina na hudu kaza na biyar kaza dai ta kawo nasi duniya amma cewa yana tare da bayi da ilimin sa da jinsa ai ayar ma ta yi ta yi wannan kwatancan da da mai hankali zai gane ina da tadabburi dan Allah ce alam tara anna Allah ya'lamu alam tara anna Allah ya'lamu ما في السماوات وما في الأرض سيف ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم كلام بعلمه بمية يعلم ولا خمس إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم كلمة ينبئهم وانت زي بعد العباري مثل يقول جهلي بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم sannan shi kansu manzo Allah da aka ce alam tara ba ana nufin ya gani bane da idansa domin ar-ru'ya ko sun to basariya ko sun to qalbiya duk inda aka ce alam tara jumla da ta biyo ba ta zanto maftuhatul hamza ya zanto ar-ru'ya al-ayniyya kina ar-ru'ya al-qalbiyya kina shi ma kamar abin da ake ce masa alam ta alam ina ba da mun manta alam ta alam anna Allah ba ka da masanar Allah ya san ka ba manzo Allah yana da wannan masanar ko ba da ita ba wai ba ka gani da a'a ba ka da masaniya domin ru'ya ce kalbiya ba ru'ya basariya ba ina fata an fahimta to waɗannan su ne abubuwa ka ga nan gurin eh za ka ce ka yi tawili sai zan ta tawili a nan kana da dalili domin duk tawilin da yake na san dalili ya zama tawil sahih ya zama tawil al-maqbul amma shi da yake yayi kishiyar haka cewa ai yana nufin illahu wa rabi'uhum bi zatihi ni da kai ni na kara kalmar ilimi ko ka kara kalmar zaki ni na ce rabi'uhum bi ilmihi rabi'uhum bi sam'ihi rabi'uhum bi basarihi khamisuhum sadisuhum bi sam'ihi wa ilmihi wa basarihi wa anta qulta rabi'uhum bi zatihi rabi'uhum sadisuhum khamisuhum kaza kaza bi zatihi ma'ana ni na ƙara kalmar za- kai ka ƙara kalmar zati ni na kana kalmar ilimi me ke goyon bayan ka son ƙara kalmar zati me ke goyon bayan na son ƙara kalmar ilimi a cikin ayar ina da adilla waɗanda suke qara'in muttasila wanda suke nuna lalle ma iya ce ilmiya ma iya ce basriya ma iya ce kaza kaza ga sanan gurin qara'in muttasila yani ma'an nas wa hunaka qara'in munfasila وهو تضافر الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى مستويا على عرشه وان كان ده ادله منفصله هنا ده قرائن كما متصله ك- انت ايتني ايتني ايتني بقرينه منفصله او متصله التي تدل على ان المائيه هذه مائيه ذاتيه ذاك الدليل فشوف انت كان magana akan san zuciya hawa ce ina ba da mun fahimta وقيل تعيينه تنزيله ومستقى من أباه والظاهر وهو على أحد أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر آه، ويسمى الظاهر بالدليل إذا كان تعيين سيأتي الظاهر بالدليل معناه مؤول ليس أكثر من في ظاهري saboda me saboda dalilin da yake tare da shi wato ya fitar da mu'awwal kenan a lokacin nan domin mu'awwal ya zama marzu kullum ku dauka cewa az-zahir shine ne ar-rajih من المعنيين المعول كما هنا المرجوح من المعنيين to babu yanda za ta ɗauke abu da rajihin su zuwa ne marju sai in kana da dalili to in kana da dalili dalilin ka ya ɗauke shi daga almarju ya mai da shi ne rajih kenan lokacin sai zanto fassara kai ta ɗauke shi daga kaunuhu marjuhan ila rajih ina ma dan fahimta babu sai sun yi kuma al-af'al
الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يقل إما أن يكون على وجه القربى والطاعة أو غير ذلك فإن دل دليل على الاختصاص به يحتمل على الاختصاص وإن لم يدل على آ- آ- لا يحمل لا يحتمل بقى. يحمل يحتمل على الاختصاص وإن لم يدل لا يخصص به وإن لم يدل نعم، وإن لم يدل لا يخصص به لأن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مم.
فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا ومن ومن أصحابنا من قال يحمل على النبي ومنهم من قال يتوق- يتوقف عنه مم.
فإن كان على وجه غير القربى والطاعة فيحمل على الإباحة بحقه وحقنا مم.
وإقرار صاحب الشريعة على قول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة وإقراره على الفعل من أحد من أحد كفعله وما فع- وما فعل في وقته في غير مجلسه مم.
وعلم به وعلم به.
وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه مم. جميل جدا الأفعال إذا كل رد أنت اللفظا قد هذا من أنه أقوال العام ده الخاص ده المطلق ده المقيد ده المجمل ده المبين ده النص ده الظاهر ده المعول ذكر من أنه أقوال to zai magana ne da kan af'al domin a karkashin fadin Allah ko fadin al- manzon Allah ne yake samun wadannan lafuzza to yanzu kuma a karkashin al-af'al ma'ana yana so ya fada maka aiki na manzon Allah manzon Allah bai ce wani abu sai sai ya aikata shi a aikace wannan aikata wanda take nufi ba sai ya yake ba in ya ce kai kaga wannan akwai magana to kawai bai ce ba kai kawai sai ya aikata حين فعل صاحب الشريعة لا يخلو إلا أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك wato af'al annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sahibi shari'a shine wa manzo Allah sallallahu wato ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya kasa su guda biyu wato na farko ma yadullu ala al-qurba abin da yake nuna abin da ya aikata shi don neman kusancin ubangiji na biyu ma la yadullu ala al-qurba ma la yadullu ala al-qurba na biyu kenan shi ne yace ayyukan manzo Allah la yakhlu ba sa wofinta imma in ya kuna laifin qurba ko dai yayi aikin bisa ga neman kusancin Allah wa da'a da ya Allah da'a auzur zalika ko wani haka to wannan ma la yadullu ala al-qurba din shi ne sai kasa su gida biyu ina ba ta fahimta ما يفعله على الجبلة البشرية على الجبلة البشرية أظن من ذا الله يعيش بها بطبيعة يرد دم أدم dan dan adam Allah bai yi so kawai ya tsaya cik baya aiki dole sai yana ne sai yana motsi yanzu a cikin nan kowa a zaman da yake yanzu a cikin ka'ida kai awa ɗaya baka canza zama ba za ka iya kowa a yadda yake dole duk bayan minti da kai haka ka canza nan ka dauke wannan ka sa ka saki miki wannan ka saki abin nan domin ita da aljibillatul basriya la budda an tataharrak babu wani abu sai a sukun can haka ba zai yi ba a duniya dole sai da motsi ka daga ka yi dariya ka yi kuka ka yi motsi ka ce ka sha ka je ban daki duka waɗannan af'al ne bi nuqta ba aljibilla albashariya abinda mutum yayi a matsayin ɗabi'a ta ɗan adam an gane ku na biyu ma ya fa'aluhu bi mukutab al'ada abinda manzon Allah yayi a matsayin al'ada ma ya fa'aluhu bi mukutab al'ada bi mukutab al'ada abinda mutum yayi a matsayin al'ada irin yadda ka sa hula ka ba da dan adam ba ce ba kawai dan dan adam ya sa hula akwai dan adam da ba sa hula ko kuma yanzu sa bai rinda ka ba irin yadda kai sakwara da jamfa da wando ba ɗabi'ar dan adam ba ce ba wannan kayi shi ne a hukuncin ne al'ada da akwai ɗan adam da dama a ban kasa ba sai ganin babban riga ba sai ganin jamfa ba sai ganin harfin da wando ba ina fata an fahimta to wani ayyukan manzo Allah ko dai ma dilla alal qurba ko ko ma la dilla alal qurba ma la dilla alal qurba yan kasu ila kan ismaili imma ma yaf'alu ala ala alal budilla al basariya kamar ci sha zama kwanciya barci wannan dabi'a ce ta dan adam da suka fada sannan ma ya fa alhu min kutab al'ada abin da ya samu a garin su duk ana sawa ya sa riga irin tasu ya sa riga izar ya sa riga haka ya tashi da ana yi kuma ya sa izar ya sa ne riga min kutab al'ada to kuma to ta fa in dalla alam alam istifat yana maganan wannan na farko din kenan shi wannan na farko ya tafi kashi biyu ina da dan fahimta ya tafi kashi biyu na farko ma ya dalla ala tafsir ما يدل على على التخصيص نجو ما لا يدل على ذلك ما لا يدل على التخصيص هنا an gane ku kafin ku rubuta ya kamata ku fahimta tukuna wannan kawai da kusan tare ku ne amma da abin yana cikin lissafin ai ba ka bukatan ku rubuta duk yana cikin lissafin فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك ما يدل على القربة ليس نمسك وما لا يدل على القربة سيتي فإن دل على الاكتفاف به جنا نفهم من النفقة فإن دل على الاكتفاف به إن دليل يانون الشيطان فيرمن ذا الله دوانا أيكم يحمل على الاكتفاف sai a ɗauki wannan abin a matsayin yake ya ke kwanta da shi wannan khasun bin nabi sallallahu wa in lam yadulla idan dalili bai nuna ke bantar manzon Allah ba la yukhassasu bihi to ba a ɗaukan wannan abin a matsayin khasun bin nabi ya shafe shi ya shafe al'umma لأن الله تعالى يقول domin Allah madaukakin sarki ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika fi shan abin koyi ya kasance a gare ku dangane da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kalli nan gurin da kyau ma'ana duk abin da yake nuna qurba mujarradul fi'l da manzon Allah yayi wanda yake nuna qurba ɗaya daga cikin biyu ne ko dai zanto khasun bihi ko kuma zanto amun li jami'il umma to baka da awar tafsiri sai in kana da dalili amma duk aikin da manzon Allah ya halatta wannan yi wani halatta wancan ya halatta wancan ya koyi da shi ya halatta wancan ya koyi da shi ba zan zan ce bai halatta sai da dan ya ke kwance shi ne sai yana da ne da dalili to kaga a nan gurin sai ka je zuwa ga wani sakamako cikin ayyukan da manzon Allah yake yi wanda yake na ibada da neman kusancin Allah da wanda yake yayi ne dan shi kadai abin ya shafa